إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 14 ga wata na Rabiu Thani hijira shekara 441 wanda ya dace da 11 ga watan 12 shekara 2019 insha Allah za mu ci gaba da karatunmu na littayin motsa ta imam malik al-motsa ta imam malik yau za mu yi darasi na 28 a wani littayi darasi na 28 insha Allah a darasinmu na ƙarshe muna bayanin ruwaya ta ƙarshe ta umar bin khattab ya umarci ubay bin ka'ab da tamim dari suwa mutane jam'in sallah na tarawih ko mace tahajjud da raka'a goma sha ɗaya kuma sukan karanta aya a tsayuwa aya mai aya sura mai aya ɗari hatta kai suna tsayuwa a kan sanda suna dogara a kan sanda don gajiya kuma suna huta daga sallah kusan ketowa alfujar wa haddasa ne an malik an yazid bin ruman annahu qala كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة سوى رواية مالك يزيد بن رمان iya cewa mutane suna kiyamullai a zamanin umar bin khattab akan raka'a 23 kaga wannan ya saba wa lafazi na harko na sha ɗaya a takaice dai maganar wannan lafazi da makaranta a yanzu na yazid bin roman hadisi na munkar hadisi ne munkar baya daga cikin hadisai wanda suka inganta balle mu sha wahala wajen tawili ko gama shi da wancan wanda ya inganta na raka'a 20 na raka'a 11 wannan shine tabbas wannan magana ce ta duk wata ruwaya da za mu gani kamar da ga Muhammad Zarkani ke ka magana asali 11 tsayuwa ta musu tsawo suka ƙara raka'a daga nan da ya ta kai 36 aka rage tsayuwa aka ƙara raka'a amma dai duka rigima ko shaɓa da muka taji ana yi har ƙarshe a sati da ya gabata mun kama magana albani rahimahullah yadda irin saɓani da suka yi ta yi ko yanzu ma akwai wannan saɓani tsakanin malaman hijaz da na sham za mu ce na maganar raka'a nawa za a yi ko rakawoyin da ake yi a masajin haram akan yi raka'a 20 idan an zo goma ta ƙarshe a yi talatin da uku na ka suke a yi ishirin a watsi daga baya a dawo a yi raka a goma sha uku su malaman hijaz wajen saudiya da 'yan kusa da su ko goyon bayansu suna ga babu magana hani illa bayanin da muka yi a sati da ya gabata yadda malamai irin kamar shi albadin da sauran malamai suka yi tarar da kan magana karshe dai shi abin da ya ce kuma abu ne da ba makauta kan wannan magana din rigima da ake bangaren ruwaya dama a ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi 21 ko 23 ko 33 dan ba ta so ba din rigima da ake wannan mas'ala ce ta umar da nawa aka yi sha ɗayan ce ishirin da ukun ce wata ran ake ƙara wata ran a rage din rigima a nan ne take kai da kawowa tsakanin labarin da ya sha umar amma cewa manzana sallar salama babu mai ce maka shi ya shi da uku da ɗaya ko talatin babu wani magana babu ta shi ne ƙarshe dai don gana abu ne ya zahi da yawa shi albani na mulaka cewa mu da ku inda za mu tsaya ko a ba wani wasa da hankalin wani mu dai mun imani da mu da duka mun ittifaki wannan abin da ake rigima 23 30 da wani abu karawa kan haka ba manzo Allah bai manzo sallallahu alaihi wasallam nawa ya aikace ita ce wannan 11 ko 13 duk abin da ake rigima bai hana ba ya halitta ana iya yi fi anan ake magana kenan ce mun wadatu da abin da ya tabbata ga manzana salasa abinda manzana ya aikace yace ya wadatar da mu kuna ana ya tsaya shi ce kenan ba magana ganin ƙari a kan 20 a kan 11 masu ganin ƙarin yace mu da muna nan mu rike nan can kuma ku ji a yi ta yi Allah shi da mu to ta dai wannan ruwaya ta cewa umar ya yi raka'a 23 an ce hadisi mai munkar kenan iya cikin abin da ba su inganta sai na yake cewa hadisi na gaba wanda an gani wa haddasa ne an malik an dawud bin hussein annahu sami al'arab ya ƙul ma a dalakatun nasu illahun yal'anuna kafa tafi ramadan ƙar وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها في سنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف شيء أبندا كنا أعرض كبار لبار شوى yace ma adrakatun nas illa hum hum yalanuna kafara shi tabi'i ne yace ne mun samu mutane su wani mutane bin samu mutane ba kenan yanin sahabbai don almajirin sahabbai kenan bin samu sahabbai ba sai suna la'antar kahurai a cikin ramadan nan me yake so ka tabbata magana cewa kenan tsinewa kahurai akwai ya zo a sunna maka wata sahabbai suna yi kan manzo Allah ya tsine ma wannan zakawa da ra'al wani kabilu zakawa ko suka musu wannan yaudara annabi ya yi tsinewa kansu da adda gare su yace to shi ma ya samu sahabbai a ramadan ke cikin wutarinsu cikin addu'a ta kunutu suna la'antar kafirai a cikin wata ramadan wa kana alqari ya karo suratul baqara me mana alqana alqari mana limam da su cikin alqari me jan su salla iya karanta kiran ne aka mutun zai jagoranta salla ya karanta suratul baqara a cikin raka'a takwas kenan raka'a takwas zai raba baqara gida takwas kuma a kawo shafa'i da wutuli ya ce faɗi da ƙama biya su sanata ya asarta raka in ya yi wannan bakara kina ya ƙara ta maimakon raka takwas sai ƙara sai ya raka sha biyu gaba ɗaya ya yi sha biyu da bakara suna ga cewa kada haffaf ya sauƙaƙa kenan abin ƙarfin misali abin da za a raba ta a gida takwas kaga tsayuwar ta yi tsawo akan idan an ce raka'a sha biyu aka yi da ita ko shi magana kenan amma asali ke mai yawa kenan misalin raka'a takwas yake da bakara shi ya yawan amma kuma yakan yi ta a cikin raka'a goma sha biyu ya raba bakara kaga yadda kenan tsarin nasu yake ya sai ka maka kaman zaman tsayuwar yawan tsayuwar da suke sai ya ce wa haddasa ne an malik an abdullahi bin abi bakar ƙala wannan lafazi domin magana kan shi ko wannan da yana inganta hadisi sahihi sahihin hadisi wa haddathani an malik an abdullah bin abi bakr qala سمعت أبي يقول كنا نصطيف في رمضان فنستعد الخدم في الطعام مخافة الفجر عبد الله بن أبي بكر yake ba da labarin cewa na ji babana nan ba wancan ba abubakar siddiq ba eh, cikin ansara ne na ji babana iya cewa kunna nan sarfi ramadan fa nasta'jilu ta'a muna huta daga sallah muna gaugawa a ka mana abinci bayan mun kare sallar tarawih mahafatar fajr tsoron ketowa alfijir na ce me wakana asali suna ƙiyamullai bayan sallar isha ai mun karanta baya umar bin khattab radiyallahu yayi magana cewa eh wadda sallah qiyamul layl ta dare ta yi wajen fadala tunda su suna yin ta harkon dare da harko yace amma sallar abin sanin sallar cikin dare ta yi lada idan ka iya amma zai magana ba dan kunta mutane ba sallar cikin dare ta yi lada abin sanin ta yi lada to kenan daga baya su ma sai suka maida ta yin karshen daren suke yin ta kenan daga an kare sai su farko shi sai kace ma nan mun kare sallah muna koma gida muna gaugawa yin sahur ka aje kenan alfajir take to wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi an anna zakawan aba amr wa kana abdan li aisha zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam fa ataqatu an dubur fa ataqatu an dubur minha كان يقوم يقرأ لها في رمضان abin da yake wannan ruwaya ta zakawan ya ce abu amar wakan abdan aisha bawan aisha ne na menene an ce bawa ne amma bawa ne ya ta ce in ta mutu ɗaya ne ba mai kira ba mai bautar da shi na kamar cewa kai ɗaya ne amma matuka ina mutuwa ka zama ɗa kai kai bawa ne bawa na ne amma daga na mutu ba kiran ba mai gadon ka ka zama ɗa kai ba kamar kowa shine bawa an dubar kenan kawo bawa ɗaya ne bayan ka mutu wannan abu amur na aisha mata na sarar salama fa ta katu a lubin ta intar da shi a kan ta mutu kane ya kuma ya karawa lafi ramadan iya mata sallah ta yamu ramadan ya jagoranci sallah kuma a wata ramadan na mai so kane maganar maganar limancin bawa kenan bawa yana iya limanci magana kenan kwarar da duk da nan suna ce ai ana a kiyamun ramadana ne ba farilla ba ce ba ka ta mutane ne duk da cewa ya tabbata sun yi limancin an sa sama a wani wuri zaman khalifa a wasu garuruwa na sahabbai an sa sama jagorancin al'umma gaba daya wannan na maganar jagorancin sallah gaba daya ba da wani abu gaskiya magana na inkari ko aibin limancin bawa inda shi ne a ƙara'ukun to sahabbai suna bin bayan wanda suke bawa sahabi sahabi ne ma zai bi wannan bawa matuƙa iya matsayin ƙari alƙur'an ba sa inkarin haka nan inda shi ne makaranci sahabbai sun bi da dama daga cikin wanda suke da bauta sun bi su sallah kuma ta farilla akan cewa su ne wanda suka yi ƙira'a shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da mace fali umukum aqrakum min kitabillah yanzu muku limanci wanda ya kusa karatu kenan babu wani aibu ko daya akan limancin bawa daga shi su ta kawo sauran magana wani magana wani dan zina wani wai a ce wanda wai da ihi wanda ba namiji ba dole abin sai kana abubuwan ta kawo duk wannan abu in dai ko bawa ko dan zina ko mara aka ce ba namijin ba in dai makacin qur'ani ne ba gamin sallah da wani aiwuwarka ko rashin aiwuwarka ba gamin sallah da al'aura ka tare ne ko ka tashi dai ne wannan shi bai kawo wannan bayanan ba sallah ba na kuma mai yin ake gwanin ba ganin sallar mazabuntaka gaskiya na kuna abu ne aka ta yi amma babu wani hujja madogara kan shi kan aibanta sallata so da yawa makon tu mutane kurin allah bai basu aihuwa ba maza ne gaban kowa wasu aibu ko daya ya ce kurin musu zabunta ya ga ana silimanci ko ga ana tsaye gumi kan limancinsu wani wani sirri ne mutum sirrin mutum ne da yawa ka samu aka tuhun mutane akan wannan abin aibar da limancin su da Allah ba su aiwa ba aka suna kaza kaza kaza wannan ba gamin yawan sallah da magana da mazakunta mutum namiji ne ko ba namiji bane wannan ba shi bane gaskiya gurin kai sallah yanzu ke gurin ko bawa ne ko ba ko da ne ko mai uba ne ko mara uba ne in dai san qur'ani sai sallah kurin ba ruwan Allah ne Allah ke cewa inna akramakum inda Allah taqaku ko ba ruwan Allah da wani kurin wanda waye mai tsoron Allah wannan ta annabi ta fada ko ta karokun kitabullah ta fada kuma a karokun kurin wanda ku katun kira sanin qur'ani kuma sahabbai ya lura aikata sahabbai sai ba sa kurin wanda yake lokacin qur'ani ko da bawa ne ba ruwan su daban na ina ne na ne asali kai nazo asalin shi kai nazo in dai shi ne mashi katun qur'ani kun shi zai limancin sallah gaskiya magana ka ku damu da wani dangantaka wani tsakanin ku ne kurin a wajen Allah kurin a kan kun da kurin a tsakakun kurin a wajen Allah alkanin alaka bawa da Allah kurin tsoron Allah kurin baron Allah wannan wannan gidan wane ne wannan shari'i ne wannan dani ne wannan kaza ne baron Allah nan kurin waye kai waye kai tsakanin Allah kurin don abin tsakanin ku ne kuke wannan dan sarki dan talaka hatta kalmar sharifi aka ta sharifi an ce kalma ce ta siyasa ta zo gaba babu na kalma wajen wajen magabata kalmar shari'i gari shari'i garin da rubuce kalma ce ta zo gaba ta siyasa kuma zuwa da walmadu suna inkarin ta ba me kishi sharif addani madaukaki me kishi madaukaki kaskantacce shi ne kaskantacce kenan shi ne shari'i ko kaskantattu ne ba haka bane ba a majama ba an ta kuma ta ce kuma ta mai ta kuma ahlul bait kuma ahalar bai kuran suke kuran ahalar bai kuran shi ne sunan a sunna wani sharihi da sidi da wani sidi da shari'a sidi ma dole abu da zuwa gaba sidi duk wani abu babu shi a cikin littafi baka sidi da ga littafi wani sidi wani a littafi babu shi a littafi mu anan muke sidi ka taba sidi da littafi sidi babu shi don haka dai a takaice wannan bawa yana ma aisha limancin sallah a cikin wata ramadan sai ma ji a fi salatin layin abinda ya zo na maganar sallah ta cikin dare kenan ramadan ko ba ramadan ba magana ke حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير الرجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة abinda yake ruwayan ga jubair sai da bin jubair daga wani wanda yake yardadde ne dinda ruwaya kuma matsala ganin ba a mace wane ne ba amma tana da hanyoyi hadisin iya da hanyoyi wanda suka tabbatar da tabbatar ruwayar ittisalin ruwayar ba wani ba cikin da na matsala cewa Aisha radiyallahu anha ta ba da labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ba da labarin cewa ma min imri'in babu wani mutum takunu lahu salatun bilayl a ce iya da wata sallah da yake yi cikin dare raka uku ce biyar ce bakwai ce tara ce sha ɗaya ce tidai da cikin salon cikin nan aka wutan dare iya wasala a cikin dare sai ran nan ya galibu alaiha nan sai barci ya ɗauke shi kurin da ya kwanta ya saba kwanci ya tashi a lokacin da yake sallah sai barci ya ɗauke shi illa ka taba lahu lahu ajar talatin sai allah ya rubuta mai ladan wannan sallah da ya saba yi a cikin dare wa kana nomu alaihi sadaka barcin shi kuma sadaka ne a rubuta mai ladan sadaka barcin shi an ba shi kado ne ya barci kamar ya kuma ya sallah kuma amma wannan ba irin namu ba kawai kai sha biyu kare ɗaya kana hira dama ka san ba ta shi wanda adatan ya saba kwancin da ya saba yi ta ke sallah ba kwancin gangan ba ka yi daren da ka san daman da wuya a kwanta a tashi a hannun wanda da wahala gaskiya adatan dai wannan ka saba tashi cikin dare ka kwanta ka yan auren ka tashi ka saba yi wanda ka san kana yin haka nan kin ran nan ka kwanta kurma kai ta zo irin wannan ake magana ba na ganganci ba kenan to anan za a rubuta maka ladan sallah kaman kai an baka kado kai barci a fara lada wa haddathani an malik an abd nadar maula umar bin ubaydillah shi ma dai wannan hadisi ya inganta tabbas وحدثني عن مالك عن عبد النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن اشهد زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي فاذا سجد غمزني فقبلت رجلي فاذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مسابيح فايوه نعم abinda yake wannan ruwaya aisha matar da sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin annaha qalat aisha ta ce kuntu anamu bayna yaday rasulullah sallallahu alaihi ina barci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin ta gita a gaban shi wa rijlaya fi qiblatihi kawahuwa na suna alqiblar shi inda yake kallon waye sallar mana inda yake aje goshin shi kawahuwanta a nan suke kawahuwanta a daidai inda yake aje goshi ƙiblish fa'iza sajada ga mazani in yi sujada sai dungure ne kin zai sujada sai dungure ne don dungure ta don ta ɗauke ƙawata don ta ɗauke ƙawata yi aji goshin shi a wurin sai ta ɗauke ƙawata ta kwanyi aji goshin shi shi ne cewa ta kata kenan fa'iza sajada ga mazani in zai sujada ga mazani dungure ne kenan tura ƙawata faƙabbattu rijilayya sai in matse in tattale ƙahuwana fa'iza ƙam ba sattuhuma in ya tsaya kuma sai in miƙe kana nan imam malik rahimahullah me yasa kawo na ruwa a wani wurin maganar cewa kenan dan mai sallah ya taɓa matar shi taɓa wannan jikin matar shi bai ɓata mai arwallah balle sallah magana kenan in ta kama ka dungure ta ka tura ta ba wani matsala komi magana kenan a tawace imam malik taba mace ba wani sha'awa komi bai illa ga sallar ka balle a wallah kai ƙarwallah balle sallah wannan akwai masa'alar wanda aisha radiyar ta kawo na magana lokacin da ta sami labari ana magana cewa manzan sallar salama ya ce iya yanke sallar mutum iya bata sallar mutum da bakin kare da jaki da mace baliga aisha ta yin kare kwarai ya za a yi ku ce kuma yi da makaman jakuna da karnuka ta yin kare kwarai ya za a yi kuma yi da makarnuka ku gudu da gudu wani karnuka da karnuka a ce a disin da ya zo tabbata cewa ya zasu da kamar kalbu aswad wal himar wal haid wace walmara iya bata sallar mutum kuma ruwa ta inganta sahabbai da dama iya bata sallar mutum da bakin kare da jaki da mace balaga balaga haka da hudu ita na abu labarin bata shi bata wani labarin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ji aisha ta ce a ta ce bai wa kura ita ya kawo wannan magana to ai gani muna iya sallah cikin dare ina kawata a alƙiblar shi sai in na heye in ma dungure ni na ɗauke kawata ta kwanyi aiki goshe shi kuma ku ce sai da bace taɓa sallah malamai magabata tun amon sahabbai sun yi radi kamar maganta ta na ɗaya dai kullum shi abin da baka sani ba wanda ya sani hujja ne a kanka da su yi mata kuma su sun ji tabbas kuma wani shaɓa wani gada makan abin kuma su ce ita maganar ta ta maganar ajiyauta ai daban ne da gittawa da ita yadda nata yake ita zama ta wuce ko kawai ta ce a wurin inda ajiye kwanta ta jakanta shi ko ya magana idan ta gitta ce idan ya gitta gabanka babu sutura a nan magana daga cikin idan mace da bakin kare da jaki sun gitta babu sutura ba ma kai sallah ta bace kai ka saki suka ce rasulullahi me ka baki kuma aka ce kare baki ita kare baki shedani ne ko da ka tsaya nan gurin kuma haka aka ce kuma kenan wannan idan kai sallar kamsar da kana sallar yanzu ba ka sa ba sutura sai wannan mace ta gita gabanka kuna ka sabon kamara magana ke ka sabon kamara to amma ce idan da sutura he zo ya gita ka san ka baka baka aibin komi ko gita gabanka ko ta gita gabanka ka sutura kenan ka sa sutura wannan abin da bai zo gita gabanka ba sai ka hujja da shi misali akwai ruwa abu kaza cikin sai musulun abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwar shi da amina ne gana su ba amina bayan ɗan watanni ne wata biyu uku ne mai yawa ba ke wata bai cika wata uku ba kenan amina ana sallah da sahabbai an sahu abdullahi bin abbas ya zo da jakkai shi ya keta tsakanin sahuji ajiye ta kalmita ya kuma shiga sahu kuma zara na gani ta kenan ka kenan magana inda inda yake misali da sutura ko da liman a gabanku don mace ta gita ko jakin ya gita ko kadan gita a nan tana bata ɓaci ana magana inda baka sa ba su tara suka gita na abin yake nan kuma da shi ka hujjar gittawa in an yi sahu ana sallah tsakanin sahu sahu kana iya gittawa ka wuce dan wasu na kawo wannan ruwaya ko ruwa ta tabbata manzana ce idan mutum gitta gaba hada shi ka rike shi in iya ka bige shi to sai su kawo magana an wani zai gitta cikin sahu su ya wuce ba a ta rigima a in tsakanin sahu ne bar shi wuce ba kai baka da ko bai lahi kai baka da shi bai lahi amma daga an sallama kuma su kuma wasu wannan da suka ga ana gittawal su kuma suka aka cewa ko an sallama ya gitta shi ma kuskure ne da mai hana mai gittawa tsakanin sahu kuskure ne haka mai gitta tsakanin sahu bayan liman ya sallama liman iya sallama ka kuma kaman kai daya daga liman ya sallama to yanzu maganar gittawa ta kare tsakanin sahu magana kenan magana kenan ana gittawa tsakanin sahu da sahu inda ana cikin sallar da liman amma liman iya sallama to ba magana gitta kakka bari kakka bari huci mana kenan to kenan dai a takaice aisha kan wannan ne ce to suka ce ake wannan a nan ba gita wace kina kwance ne ba gita wace kai ba shi ba ana wace magana tana magana gitawa kuma ga sahabbai da dama sun tabbatar da haka nan manzana ya wani magana ba sai sun santa aina wannan kuma harami larura ce kai ka zalle harami kamar za a cikin ka'aba wajen sallah ta tawafi tawafi idan ka zalle kullum ne cikin tawafi mata bayan da ka iya idan ka zalle ya ce nan laruri ne kuma ka iya bai yiwuwa kullum kai sallah idan da idan ka sallah kana kuma ka baka ta tawakkar kai Allah ka ce ta wuce wasu sai ka ga banna zai gaskiya dan kana sallah kana kana kana kana rungun mutum da kuna abada wata na da kuna hada akwai ta kuma ita kuma ta ta ta wuya na wurin wuya na wuya tsallaka ta kai tsallaka in haka ke kuma ta ta kai da wurin gaskiya harami ko larura da ruwa duk da ga tsarin harami gaskiya akwai larura baka iya yadda ka salle kwarar ba ruwan su ba ruwan su ba ruwan su ko aka buska ba illa a yanzu ayin wani gyara ana hana lokacin sallah ana hana ana hudda su shi dan da shi ma lokacin sallah ta farilla ko da ta farilla ta kare ake hudda su daga cikin sau to yanzu dai muna maganar anan cewa ta ce aisha take cewa kuntu anamu baina yaday rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina barci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi qawahuwa na biyu a qiblashi fa idza sajada ghamazani in zai sujada sai dungure ni fa qabattu rijlayya sai in rike sai matse qawahuwa na fa idza qam idan ya tsaya basattuhuma sai in miƙe su qalat aisha take cewa wal buyut yawma idhin laysa fiha masabi a lokacin nan ba magana hutula cikin dakuna sai hutula a yanzu daga baya lokacin babu sai ba hutula cikin dakuna kan dake cin duhu nake cin duhu yake ba magana hutula daga ga fawo sai hutula mai suke lokacin ba lokacin ta masallacin ma duhu yake ci lokacin kira babu da ta hutulu a lokacin babu da ta hutulu kan cikin duhu ne hey dungure ta hey dungure ta sai yanzu tare take cewa ta tashi cikin dare ta yasa inda yake ji take kwata gidan cikin matan tana cikin duru tana dalime ya ta ji kafar shi a cikin kanshi a masallaci iya sujida ya ta iya ta iya ta azkar kai iya sujida iya sallama ya ta kama kafar shi ta ji kafar shi dan ana kashi wajen kenan mutum ta taba jikinka kenan ko ka taba nata ko ta taba naka dai ba maganar illa game da arwallo ta ce yana ji kafar shi ashe shi iya sujida ma iya iya wata Allah shi kuma yana ga alama iya wani ma daban sai wa haddathani an malik wannan mun kare shi ko to dai wannan ruwa da mun kare bukhari ya kata muslim ya kawta bayan ba malik bukhari ya kata muslim ya kawta ta sallah da ya gabanta a kawata a gaban shi wa haddathani an malik عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا سل هو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه abin da ke wannan ruwaya da aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce manzon sallallahu alaihi wasallam qala ya ce idza na'asa ahadukum fi salati idan ɗayan ku yana gangedi a sallah kana sallah kana gangaɗawa kana ɗan maikawa ya ce faliyar ka kwanta kai guncinka ka huta kuwa ya ce hatta ya taɓa noma haka barcinka ya tahi har barcin ya rage maka ita fa inna ahadakum idza salla huna is idan ɗayan ku iya salla iya gingedi kana salla kana kana gingedi kana gingedi kaga kenan baka cikin dokin baka baka cikin dozuwa yace la yadri kai da kanta kana gingedi baka sani ba la'allahu yadhhabu yastaghfir iya ka je neman gafara fa yusuf musu ka zaji kan mana kakan mugu addu'a wajen neman gafara ta alheri wajen neman addu'a ta alheri kuma kanka mugu addu'a tunda kana cikin rudu baka cikin dozuwa gudun wannan matsala ka jana kanka kuma aje a lokacin amsa addu'a ne ka je kai addu'a kuma ka ɓaci kanka kenan gwanda ka kwanta ka huta kenan ba su ana sallah ana ana gangedi in gangedi ya zo kwanta ka huta dama na fila ce bar labarci ba ka je wajen neman lada kuma a samu matsala sai ya ce musu kenan idan mutum iya sallah iya gangedi faliyar kud ya kwanta hatta ita ba amin nan habbarcin ya tahi ta fa'in na a hada kuma idan salla da matsanku in yi salla ko na isa iya mai gangadi la ya dalibi sani ba la'allahu ya tabi sakafir zai je iya neman gafara fai subba na fasawar ije kuma zaji kai ma'ana zajin kai gane bakan ga mugu addu'a shi wani wannan ruwaya bayan ta taba cikin wata malik haka bukari ya kata musu na kawo ta wa haddathani an malik an isma'il bin abi hakim annahu balaga بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع مرأة من الليل تسلي فقال من هذه فقيل له هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه ثم قال إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا لكن لفوا من العمل ما لكم, ما لكم, ما لكم به طاقة abin da yake ruwayar Isma'il bin Hakim ke ba labarin cewa labarin da ya same shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sami'a mar'atan min al-layl ya ji wata mace a cikin dare tusalli tana sallah tusalli tana kinan karatu kinan iya shin karatu fa qala ya tambaya man hadi wannan wace ce wace take wannan take wace ce wannan kin take sallah fa qila lahu ya ka ce matarwa an ce Aisha ce mata bashi labari ta ce ayi hadin haula wannan haula ce binta tuwait haula ce binta tuwait dai take take da mun ta ce ayi la tanamun layl ba ta barci cikin dare koran ibada koran kiyamul layl ba ta barci cikin dare kuma ta ce la tanamun layl fa kariya zalika da manzala an abun kware bai mai dadi ba ya kin haka ya bata rai hatta urifata da kare ta fi wajen hal aka gano kin wannan abin a wasu kashi kinin da yake abin har a gan a wasu kashi da rage a bashi bai so ba wannan hali nata na kullun sallah cikin dare ishin burci cikin dare bai so haka ba don ba haka ba da sunna sai bayan ya gama huska ta yake ce musu inna allaha tabaraka wa ta'ala la yamul Allah mai girma da buwaya baya kosawa mana wajen baya gajiya wajen ba ku lada hatta tamallu sai kun kosa asan Allah bai gajiya amma wannan karin magana ne na irin lafasin da ya zo na halin kenan Allah bai barin baka lada zai ta baka he in ka kasa aiki zai fasa baka ke misal zaka zaka ba kanka abin zaka tsala da gaba daya kenan wanda kai daidai karhinka don wannan yau daga wata kasa zaka bai yi wa kullum ta dore kai mutum kake amma dai baka taɓo barci shi bari dan barci ne yake yawa rashin barci yawa sai take baka tabuwa ko Allah take tabuwa Allah take tabuwa an barci an barci ya kadan da yawa akwai matsala ga lahiya akwai matsala ga hankalinka to maimakon kai da kullun ka samu dama kai sai da ta ba mai misali sai yake cewa da kullu abidin sharra da kullu shaytan fatara imma da sunna wa ma lil bid'a ce wata mata yace dukkan mai bauta mai kusan bauta ce annabi ce iya da kazar kazar shine sharra iya da kazar kazar kaji kaman kaci ne awa duka zan gaba daya kaman kullun ga iya zumi duk mutum mai san Allah ya haɗa irin halin duk ce duk mai bauta iya da iya da iya da kazar kazar to ce wannan kazar kazar ke ce annabi ce ɗayan biyu ce imma ila sunna imma ila bid'a imma ya zamanto ta yanke akwai ta sunna akwai ta bid'a me yanke kazar kazar rage ta sunna yace misali da farko ma zan iya cikin dare in yi awa uku misali bai ce min komi in yi aku in na rage mun layin ina iya ma misali na ɗauke misali awa ɗaya na san awa ɗaya a ce mana sun yi shi awa ɗaya bai ce min komi na awa ɗaya to in ma in ƙure a daka in ɗauki awa uku kullum wata ran wata biyu shekara wata ran duka kasa gaba duka kasa gaba ɗaya in kace kullum zaka dawo wani awa ɗaya gaba ɗaya abin ka ƙosa duka ba abin kasa gaba ɗaya to me ka ɗauki awa uku gaba ɗaya ka ƙure a daka a ɗauki kaɗan wanda kasa a ce maka cin shi wanda ka san kun bace ma komai dan kai shi misali zuwa zai iya auku cikin dare zaka iya auku dan kai awa daya ka san ma kai bace ma komai to amma wannan zaka iya dawo kullun kai shi bace ma komai amma awa uku da man ka kure ne misali ka kure a daka ne kenan kullun ibada ce din mai bauta ce iya da kazar kazar to wannan kazar ce mutu kuma ce tantara kuma ta ce kuma duk kazar kazar akwai ta yankewa za ta yankewa ta rana to akwai yankewa ta sunna akwai ta bid'a ya ce yankewa suna shi ne abinda za ka iya ka rage ka yi kaɗan wani kasa abin ka yi ƙarfi ce ba komi ba kone ƙarfin ka ba ya ce na bida kuwa ka ɗauki gigiyar ka ɗauki mai yawan a uku kullum watanni wata ran kone duka ma kawasa ta shi gaba ɗaya ka ga wannan kawasa akan bida ya su da dole kenan da ya saba sunna kenan magana kullum mutum ya yi abin da zai iya kaka ɗauki abin da zai mana ka kone ƙarfin ka kone ƙarfin ka kuma me ka yi ɗanka wani kullum ɗanin fitarwa na mai zana cewa Allah ya yi son ibada za ka kullum ɗan kaɗan za ka kullum Allah san akan da yawa za ka bari zama ka yi ɗan kaɗan wani kullum za ka yi shi ya ce kenan Allah tabaraka ta'ala la yamallu hatta tamallu Allah bai kosawa sai kun kosa yake lafu min al'amal ku dora ma kanku daga cikin aikuna malakum bi taqa abin za ku iya yi wannan shine shi ma da hadisi ya tabbata sai wahaddasani an malik an zaid bin aslam an abi an umar bin khattab kana yusalli min al-layl ma sha Allah hatta idha kana min akhir al-layl ayqaz ahlahu li salah yaqulu lahum as-salata as-salah ثم يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا لا نرزقك ولا قوة للتقوى وان آية كي جاموس عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله iya sallah cikin dare bakin abin da Allah ya so in yi sallah ke ne sallah can hatta idan ka min akhirar layl can in karshen dare yayi kenan yanda ya rage sauran kadan sauran wutar misali zai rige ayi kasa aluheta da iyalan shi don yin don su yi sallah su ma ke ne yi da sauran daren da su ya karanta wannan aya bayan ya tada su sallah sallah sallah tada su sai karanta wannan aya da Allah ka cewa wa amur ahlaka bi salat wastabir alaiha ka umarci iyalan Aisha ta Qur'ani ka umarci iyalanka da yin sallah wastabir alaiha kuma ka yi hakuri akan wannan sallah la nas'aluka rizqan ba mu tambaye ka ba abincinsu ko arzikinsu ko na kana kan na hannun su uku alaƙa mu za mu arzita ka arziki a hannun Allah yake eh arziki a hannun Allah yake kada neman shi ya shagaltar da kai game da bautar Allah wal aqibatu lit taqwa kyakkyawan karshe iya ga masu tsoron Allah Allah sama alayin su nan mun ka so kawo kenan ka iya ta da iyalan a can ƙarshen dare na ta wata inganta a shi mazala iya sala cikin dare can in ya zo rihewa wuturin shi rihewa na ƙarshe ta ce sai ta dami sai mu ida da shi suna ce ma yi wa ma an akwai tabbatar da da karuwa ba ke da mazala ma yana haka nan in ya yi can ƙarshe sai ta da ta ya sai ta yi sai ida ta tare sai ta wuturin tare maraka abu ta ƙarshe sai sai tare kenan ba lahi bane haka nan kuma akwai fadala ta masarar yamma labar labarin cewa duk mutumin da ya tare yalan cikin dare suka yi sallah raka a biran za a rubuta su ga cikin zakin na asirin wa zakira sai masu ambatan Allah za su su labar masu ambatan Allah da magana Allah gafarta wa mutum da ya tare mata cikin suka sallah raka a biyu akwai fadala da yawa ta tada sun kuma ita ma ce tada kan duka kowa tada kowa sai ya ce na mashi wadda wani wani ruwa ta inganta ina hadisin shi ma da ya inganta kwanan duka abin da ya inganta ne وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن مسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها سعيد بن مسيب كيتشوى أنكي برشي كاين عشاء دان زعمكرا تهوتشي kuma da hira bayanta shi ma zai kai ga makarar sallar asuba duka to wannan ruwaya wani hadisi ne aka ce da'ifi ne da makatsunan ma da'ifi ne kamar da muka bayanin tun hukun karatunmu ba dan an ce ba hadisi kaza mai rauni ne kai a karan kanka mai karamin matsayi za ka iya cewa duka ba magana gaba daya a wannan labarin ta hanyar da ya zo ta ce hadisin da ifi ne dalilin isnadin shi amma bai hana a samu irin wannan magana a hanya ingantatta zo na masala akwai ruwaya tabbatatta ingantatta almazan ya tabbatar da haka ruwaya ta cikin barakon musulun ta mazana ya wannan magana ta kin barci hana barci kayan ita da hira bayanta kenan wannan ko da annabi inganta ba nan hadisi ne makato na sirrin musulmin tabi to ma an samu manzo Allah kashi ya magana ba shi kenan ma kare ba manzo Allah kashi ya wannan magana ta kin barci kayan ita da hira a bayanta an ba ta darura ba kawai wata matsala ba wannan shine abin da yake wannan hadisi da ifi ne amma muna da mas'ala daban a wuri wanda yake mana ya inganta akwai ruwaya ko wannan ruwaya bukhari ka ta musulun makata akwai abu hurairah sallallahu alaihi ya ka ruwaya akwai abu hurairah akwai musulun ta yin ta hana ta wannan magana da yake magana kenan ruwa ce sanadin ne da inganta wannan hadisin sanadin an ce da ifi ne ba da mas'ala ba dan hanyar labarin ne wa haddathani an malik annahu balaghahu anna abdullah bin umar kana yaqulu صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين kaga wannan cewa ita ma mas'ala ce wadda sananna kuma babu wani makaca saɓani kanta ta tauta hanyoyi da yawa ingantattu cewa abdullahi bin umar iya cewa na tulle sallar dare wannan hari da rana masana masana bibi ce wanda akwai hadisi marbi wanda zai yawon magana kanshi manzana ya zai imamar da bika magana ba ya tabbata manzana yawon magana sallar dare da rana masana masana bibi ce kiran bibi ake yi sallama min kulle raka'atai ne za a yi sallama a kowace raka'a kowace raka'a za a yi sallama kuma a kawata ƙada malik wa huwa al'amaru indana mu ma da al'amar a wajenmu haka yake raka bibi ake ana sallama wannan me ake cewa wannan halicin haka ta shar'arta haka amma wai wannan ba iya kore rukunin kishiyar haka don a daren an samu ya yi raka'a biyar da zama guda ko ba bibi ba ya tabbata cikin sai musulun ya yi raka'a takwas ba zama zungur yayi ya tashi yayi ya tashi sai da raka'a takwas to kon ya zamana yayi tahiya ya tashi bai ba sallama to kon ya ka raka'a uku ta tawtiri raka'a takwas zungur yayi malama kenan wannan wani abu ne da ya hewayi ko an shar'anta kar ai wannan ko kai wannan ko kai wancan an ce sai a ce suna ba ta cikin suna ta na ikhlab ne tanawu ikhlab tanawu ne wata ran ai wannan wata ran ai wannan kai ma taran kai wata ran kai wannan da kai ba matsala da take cire amma bibi ne aida amma wannan hali ana iya kishe biyu balle sallah ta wutiri ita ce kina wannan ko ya raka a biyar ko ya raka ya raka a uku gaba daya ko ko ya raka a takwas kin wata ruwa ya taba raka a tara tara a kai gaba daya wuce da ya raka a tara jiya tabbata ko bakwai jiya tabbata a takaice dai ba matsala komi ila shi kan wannan ake cewa misali raka a bibici wata rana sama na wasu salama a ta na rawatib na a zuwa ko la'asar wata rana ya gama raka hudu zama guda ma shi ne kace bambancin farilla da sunna wajen barin zama ya kai misali tsina da raka biyu ta nafila na raka biyu mun tayi tsaye ba magana nan dawo kuma na kare ma ba ta kabli in na farilla da na bataran haka ji haka nan kun ya raka hudu ya zama guda kina idan kai ba mun kalwa ba ana iya yi ba ba ba da komai nafila ce wannan shine ne yake cewa za mu samu dai nutsuwa ta ba matsala irin wannan abin in yawa kana jin abin da ya zo a sunna duk da kai matsala komai ba rike wannan a ce yawon da kai wannan duk da kai kai sunna ko yi biyu kai sallama misali rubin mai raka sha ɗaya ka yi biyu kai sallama biyu kai sallama ana so raka'a uku ta ƙarshe ta farkon su a kasurotar bayan fatiha a kasurotar a'ala raka'a ta biyu a kakuli al-kafiru raka'a ta uku a kawo kulun lahu da kula uzai don wata rana manzana wata rana a ta uku yana kawo ya ka kusura da jikakuru ya ka kulun lahu kenan gurin ya ka kulun lahu bai kama kula uzan lokaci wani lokaci ya yi kai kula uzai kenan kula uzai ya kasa ba kullum mana nufin su wata rana ke so wata rana bakin kulun lahu da bakin kulun lahu shi ka ya kare ke duwan da kai wannan ɗaya ne ko ka yi abin in za ka yi raka'a sha ɗaya ne ake ce aka yi takwas ya kawo uku da wannan in za ka yi bakwai an kai biyu biyu biyu kenan kai hudu ya kawo uku wancan shi ne kullum ana so a raka uku ta ƙarshe a kawo tarkon surutun ala ta biyu kuliya ta uku kulawuzai da kudu kulun lau kamce kulun lau da kulawuzai haka tsarin yake an kuma ganin ɗaya ma da bai ce ganin aiwatar da ce adam ce ya halitta mai so ya wuce da raka da bace mashi adam ta ce adam ta mai so an ga dama ka wuce da raka da ma mai so ce da uku yayi da haka da biyar da bakwai cikin annabi lokacin ma kaman karuwa cikin lokacin akwai cikin lokacin na nan mai so ya wuce da raka da ma kin ba da ya wuce da raka da ko ka zo ka raka da ba wani matsala ko ina ga sadi bin abi waqas sadi bin abi waqas ban sai da isha ita sai ka raka daya kace ka san da mun bisu iyaliya aka ce me wannan ce wuce dini kai sahabi guda kaman kai raka daya da wannan nan yace saboda hatara da ka kaje ta huce raka da kaje ta huce gudu ne ta huce raka daya dan a sai sa ne ta yanzu raka daya ta ce muka da eh ta ce yace kuma yayi ne da hatara da annabi ce mai niyya ka aje ta huce gudun ta huce shine ke yanta da wuri kuma raka daya ke da shi da shi kaza mu anan matsalan mu anan mutane kun sun ɗauka abu ne a kama iba kowa sani shafa'i da wutin kurin kenan raka uku ci kurin haka suka ɗauka mutane duk mutum mafiya mutane mutum ba karatu bai kurin ɗauka ake sallar dare bayan isha kurin abin da ake raka uku ci kurin haka suke ɗauka ba haka bane ba wannan lalle ba laifi bane an halitta an kai amma ba haka abu aka tsara shi ba ka'ida kurin raka abun raka uku kurin a'a wannan raka uku kana da dama kana iya raka biyar kana iya raka a bakwai kana iya raka a tara kana iya sha ɗaya inda misali za ka yi misali mai ukunce ake biyu a yi sallama daga baya a kaguda don akwai hani ya zo bai halitta da annabi ya ce kakutanta magarba biyu a cikin dare ɗaya an hana wani hani ya zo ka yi raka a biyu ka yi tahiya babu sallama ta shekara ta uku wani hani ya zo ba a wuti da haka annabi ya hana wuti da haka ya hana wutiri da raka uku a zamana ba a yi sallama ba gwanda ma ya tabbatar da kana iya uku gaba ɗaya ka zama zama ɗaya kana iya raka uku zama ɗaya wani ya halitta amma ba a raka biyu a zamana ba sallama a tashi in ma ka yi raka a biyu ka zamana ka ta kai sallama ka shi ka raka ta uku amma ba a raka a biyu a zamana a tashi kuma a kawo ɗaya ba sallama annabi hana mata kenan in za ka uku ne ta yi in za ka yi raka abiyar wutar raka abiyar ya ka yi biyu ka kanta abin da ka yi sura ka kanta abin da ka so a cikin ƙulani an kai raka a biyu ka ƙare abin da karanta a raka a uku na ƙarshe ya ka yi wannan suratul ala da kuliya kulun lalata kula wasai kuma su ma ba dole ba ne ya zo ya karanta wata wani ba su ba ta aya ya karanta amma haka ya yi wani in za ka yi da raka a bakwai ya ka yi biyu ka salama ko ka yi hudu ma uku na ƙarshe ka wannan in za ka misali za ka tara sai ka yi biyu biyu biyu kenan an kai shidda uku kai kai wannan in za ka shaɗe da kuma kai biyu biyu biyu kai takwas uku da ƙashe ka wannan haka tsarin yankin cikin amma ka ɗauki uku da kuma da lalle gurin shafa'i da wuturi ake yi bai shafa'i guda abu biyu bai shafa'i abu biyu gurin sai shafa'i kana yi shafa'i kai biyu biyu biyu biyu ni shafa'i ne sai wani ka mahimmanci maka wata ma sai ta an ce ma salatul wuturi salatul wuturi ma mata ba su kama shafa'i ka an ce salatul shafa'i wuturi ka ga ba mu shafa'i wuturi sai dai kuma ce babu rutur gurin kwaje salatul layl gurin baka sun muka babu shabab wal rutur sallah ya ce maka ya ce maka salatul rutur gurin ko salatul layl mun san aka rutur gurin kai duk abin da ka kawo da kashi kai da daya gurin shi kenan kai rutur ko rutur mai rutur gurin abin da yake amfar wacce mara shi ne kuma rutur gurin mara ko shi ne rutur ko kai mara gurin a samu dai gurin mara gurin uku daya rutur ne uku rutur ne biyar rutur ne bakwai da abin da ke da mara shi ne gurin rutur sai kai za ka kira ta sallar wuturi ko da raka'a sha ɗaya kai mata kai wuturi kana dukkan daga daidai ne da biyu salama raka'a daga duk da kana iya ko kai biyu biyu ko kai hudu ka duk za mu gani a gaban sha Allah kenan yanzu sai za mu tashi salatun nabi sallallahu fil wutr sallar manzan Allah a cikin wutiri nan ke ne da kullum ba na ramadan ba sai ya ce haddasa ne ya haya an malik an ibn shihab an urwata bin zubair an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إهدى عشرة ركعة يتر منها بواحدة فإذا فرغ اتجع على شقه الأيمن abin da yake wannan ruwaya ta aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yusalli min al-layl iya sallah a cikin dare ihda asharata raka'a iya sallah raka'a goma sha ɗaya. yutir minha bi wahida a sha ɗaya kenan yana wutiri da raka ɗaya kenan ta ce cike sha ɗaya kamar ƙarin bayani ne tafsirin sha ɗaya fai zafara idan ya ƙare wutirin shi ittaja ala shiqil ayman yana kwanci akan ɓangaren shi na dama ya ɗan huta wannan shine ina ga idan muka ce mu shiga wannan bai ƙarewa nan da yake na a takaita karantar da mu daman bayan mun ji ruwayar ta cewa a ramadan ko wani ramadan bai karawa a raka'a goma sha ɗaya amma ya tabbata annabi an tabbata wani ƙarshen rayuwar shi yana wuce da raka'a bakwai mun yi dace da kimar riya mai yawa wannan shi sha ɗaya ƙarshe ce yana ƙasa da haka ko tara ko bakwai ko biyar duk mana yana samu yana yi amma dai wannan wai ita sha ɗaya ƙarshe ne plafon ƙarshe abin da yi ne ba cewa kullum sha ɗaya ke ba musamman ba mun karanta nan cewa ya yi raka'a ɗaya wajen iziyi goma sha ɗaya ko kasa wannan baiwa ce a yi raka'a sha ɗaya wadda a da halin raka'a ɗaya ce aka wani iziyi goma sha ɗaya kawai awon da yawan ne kenan wannan iyaka ne na raka'a goma sha ɗaya amma ana yi ƙasar haka haka kai makar iya zaɓa abin da za ka iya na baki abin da kai shi dai kaka wuce raka sha ɗaya abin da ya zama dacewa da sunna ta nan sallallahu alaihi kuma sauran magana ce cewa ana iya cewa ya halitta ne ko bai halitta wannan amma dai kowa saman zana zama ga abin da ya aikatawa kuma zamu ga magana a gaba ta cewa raka sha uku za ga sha uku na sha uku ana kawo a ciki akwai raka ta fajar wannan shine yan uwa na ga abin da ya kamata mu tsaya ganin lokacin namu ya tahi الله كريم فتسم إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته